لما يخرج من الذكر ma'ana ko kuma daga abin da yake fita al'aura min maziyin na maziyi wannan shi ma yana bata alwala a sake ma'agasili zakari kullihi minhu tare da a wanke al'aurarsa gaba daya a sanadiyya da sababin fita maziyi wannan ita ce matsala ta farko a wannan babi wanda ibn fakhar ya yi magana a kai cewa malikiya ba su wafakawa ibn abi zaidin kairawani na batun ma'agasir zakari kullihi da ya kawa nan abu na farko da yawa daga cikin malikiya sun yi ta'abiri da haka abu na biyunsa kuma shine ya kafa hujja hujja da hadisi man massa farjahu shi cewa an ce farju to ana nufin wannan bulin da fitsari ke fita ne to saboda haka idan mazi ya fito wa mutum kawai wannan bulin kawai zai wanke saboda duba ma'anar farju a larabci to wannan itiradin ma ba karbabbe ba ne saboda yadda aka rawaito hadisin da wannan lafazin man massa farjahu to an rawaito da lafazin man massa zakarahu to saboda haka wannan itiradi ne daga ibn fakhar wanda ba za a karbe shi ba shi ne cewa huwa ma'un abyadun shi mazi ruwa ne fari rafiqun marar nauyi ya khuruju inda lazza yana fita a wajen sha'awa bil in'azi da tashin al'aura inda mula'aba wajen wasa da juna a tazkar ko kuma zurfafa tunani a harkokin mata wa ammal wadiyu shi kuma wadi fa huwa ma'un abyadun khafir shi ruwa ne wanda yake fari mai kauri shi mai kauri ya khuruju bi isril bauli yana fita dabda fitsari ne dabda fitsari yake fita yajibu minhu ma yajibu min albauli shi wadi yace hukuncinsa daban da mazi shi wadi duk abinda duk abinda yake wajaba daga alwala to yana wajaba daga wadi daga daga fitsari kai duk abinda yake wajaba daga fitan fitsari to yana wajaba daga wadi alwala ne yana karya alwala wa ammal maniyu shi kuma nutfa mani fa huwa al-ma'u dafiqu ruwa ne mai tunkuda juna baya fita lokaci guda allazi yakhruju inda lazzati al-kubra bil jima' wanda yake fita yayin sha'awa babba da kuma kusancin juna ra'ihatuhu ka ra'ihati talai karninsa kaman karnin fuda ko kuma ka ce fure na ya'ya gabanin ya'yan ya hau kai aka ce afal'un bil'aini shine fure furen ya'ya wanda sai gabanin duk abubuwa masu ya'ya gabanin su ya'ya sai sun yi fure to wannan shine wanda a kai ne ko shi din ne zai juye kuma daga baya ya zamanto yaya karnin sakamakon karnin abdala ne wa ma'ul mar'ati ma'un raqiqun asfar ruwan mace kuma ruwa ne marar nauyi asfar wanda launinsa kasa-kasa ko ka ce yalo-yalo ya jibu min tuhuru wannan shi ma wanka wankan janaba yana wajaba daga gare shi fa yajibu min hadha tuhuru jami'il jasadi yace daga wannan wannan wannan yana nufin haza daga shi a nutfa maniyin da kuma na namiji din da na matar gaba daya yace wanka wanko wanka ko wanke dukkan jiki yana wajaba kama ya jibu min tuhuril haida kamar yadda yake wajaba daga daga wankan haila yadda yake wajaba daga wankan haida asalin idan aka ce tuhur din suna nufin suna nufin wankan ne gaba ɗayansa to amma a waɗannan wurare guda biyu shi ya yi amfani da tuhur a matsayin wankewa ne wankewa nan da ya ce fayajibu min haza tuhuru jami'il jasad yani yana nufin gasulu jami'il jasad gasulu jami'il jasad din to shine wanka misali da ya ce fayajibu min haza tuhurun mashi kenan ya wadatar ko da bai kawo jami'il jasadi ba uzurinsa a irin waɗannan ibara da yake yi saboda littafi ne da aka rubuta saboda yara dole ne ko mai afu a yi musu larabci irin na yara filla filla dalla dalla a nan da ya ce kama ya jibu min tuhudil haida to tuhur din ya zo da ma'ana na wanka kamar ya ce kama ya jibu min gusulil haida ne gusulil haida abinda abin da ya shafe su to shine ya abbara da tuhuru jami'il jasadi abin da ya shafi mata kuma sai ce kama ya ji min tuhuril haida ai kama ya ji min musulil haida yana nufin hukuncin jinin haila in ya yanke da hukuncin ruwan namiji da ruwa na mace dukansu ɗaya ne wa amma damul istihadati amma jinin istihada jini na cuta wanda shi cuta ne fa yajibu minhu alwudu'u alwala ne yake wajaba a sanadiyarsa a lokacin da ya fita ba wanka ba wanka baya wajaba wa yustahabbu laha ana so mata ita wace jinin cuta ke fita a jikinta ba jini bane na haila wali salasil bauli haka na an sowa wanda yake cutan salal salas na fitsari irin mutumin da ba zata fitsari ke fita a jikinsa in aka ce salas cuta ce wanda najasa ke fita a jikin mutum ba tare da saninsa ba shine salas sunan cutar salas mai cutan kuma na ce masa salis bi kasirin lami ko fitsari ne ke fita ko mazi ne ko wadi ne ko irin masu fitsarin kwance wayannan duk suna da salas cuta ce tukunna a nan dan ya fayyace sai ce wali salasil bauli da ya ce wali salasil to yana daukan dukkan dukkan wanda yake da wannan cuta ko fitsari ne ke fita ko mazi ne ke fita ba zata bai sani ba ko wanne ne amma tunda ya ce wali salasil bauli to anan ya iyakance hukuncin da wanda yake yake da salasi na fitsari an ya tawadda li kulli salati yayi alwada kowanne lokacin sallah sai yayi alwada wanda wanda ba shi da wannan salasin ba dole bane ya alwala kowanne lokacin sallah in ba shi in ba shi da alwala ne lokacin sallah yayi zai yi in yana da alwala alwalansa na azar zai iya yin sallah la'asar la'asar da shi amma shi kasancewar wannan cuta tana tare da shi ba zai san lokacin da fitsari ya fita da kuma fitsari lokacin da kuma bai fita ba ba zai gane ba cuta ce to shi yasa ma wasu suka ce a idafan da ya yi cewa wali salasil bauli din ba shi da makoyi saboda salas din a salas din na wadima hukuncinsa haka ne na mazima hukuncinsa haka ne duk salas hukuncinsa haka ne dole ne kowane lokacin sallah mai salasi ya yi alwala ko da ma salas din ko na fusari ne ko na wadi ko na mazi kowane irin nau'i na salas da cewa ya wa yustahabbu laha walisalisi walisalisi bi kasri lami ya cire albaulu din shi kenan ya zama duk mai wannan cutan kawai wa yajibu alwudu'u min zawali al-aqli bi nawmin mustasqalin yace alwala yana wajaba a sanadiyar gushewar hankali hankali yana gushewa bi naumin mustasqal da bacci wanda yake da nauyi idan mutum yana bacci mai nauyi bai san me yake gudana ba to hankalinsa baya tare da shi duk abin da zai same shi ba zai sani ba saboda haka ne ma aka wajabta masa alwala cewa in yana da alwala ya kwanta to in ya tashi daga wannan bacci mai nauyi ba shi da alwala dalili saboda bai san ko wani abin da zai karya masa alwala ya fita ko bai fita ba zai sani ba saboda ba hankali tare da shi a lokacin au igma ko kuma suma idan mutum ya suma kafin ya farfado bai san me yake faruwa gare shi ba shi ma in yana da alwala ya suma in ya farfado to alwalarsa ta kare au au sukurin ko maye mutum ya bugu ko da abu haram ko abu abin da haram ne ya sha ya bugu ko abin asali halal ne tukunan jininsa ne bai karba ba ya bugu ya rabu da hankalinsa to da zaran ya farfado to sai ya sake alwala au takhabbuti jununi ko bugun bugun hauka aka ce takhabbutin abin da mahaukaci yake yi ne ya bugu can ya bugu nan ya fadi tashi irin wannan shine takhabbut saboda haka anan ma ce inda cewa yayi au jununin shikenan au jununin kawai ko hauka ko hauka idan mutum ya rabu da hankalinsa ko da a cikin haukan babu takhabbuti din to shikenan alwalansa ya kare amma irin waɗannan kalmomi da yake karawa muna ba da uzuri cewa larabci yake irin na yara saboda littafi ne aka rubutawa yara au takhabbuti jununin ai au jununin ko kuma hauka hauka tabin hankali ويجب الوضوء من الملا من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة kun ga duk wannan larabci ne irin na yara saboda kowanne abu a yi bayani dalla dalla alwala yana wajaba wajen shafa da juna wajen shafa da juna saboda saboda samun sha'awa ko wajen runguman juna jiki da jiki saboda samun sha'awa ko kuma hada baki da baki saboda samun abin nan sha'awa to a wannan ibaran da ya yi gaba daya almula masa din ba ba shi da mafomi saboda a larabci idan aka ce almula masa ku shafi juna kenan baya kasancewa a bangaren mutum daya to da cewa ya wa ya ji bulwudu'u minan lamsi shikena ya hada lamsi ya wadatar shafa kawai ko da ba mu lamasa a tsakani minan lamsi sannan lillazzatin nan da in ya faɗi ɗaya kawai ya wadatar ce wa ji bulwudu'u minan lamsi wal mubasharati sannan wal kubulati lillazzati guda ɗaya a faɗe shi ya wadatar wayan na abubuwan gaba ɗaya an yi su da manufar samun sha'awa an yi su da manufar samun sha'awa mafuminsa kuma yana nuna cewa idan ba a yi shi da wannan manufa ɗin ba to alwala ba zai kare ba shi ne kamar yadda malikawa suke cewa illal kubra banda hada baki da baki to shi wannan ko da da manufa da nufi ko ba nufi shi wannan yana warware alwala wa min masjid zakari hakanan kuma shafan al'aura shi ma wanda ya shafi al'aurarsa to shi ma alwalarsa ta kare sai dai inda wando misali in ya ya sa wando waqtu lifa fi masjid mar'ati farjaha malaman malikiya malaman mazhaba sun yi sabani akan mace idan ta shafi al'auranta fi ijabi wudu'i bidhalika wajen wajabtar mata da alwala da wannan shafa da sun yi sabani wasu suka ce alwalanta ba zai kare ba wasu suka ce alwalanta zai kare wasu kuma suka ce in ta sa ya tsanta alwalanta ya kare ko kuma ba ta sa ba alwalanta bai kare ba wa yajibu tuhuru mimma zakarna min khurujil ma'i dafiqi lillazzati fi nawmin aw yakazatin min rajulin aw aw imra'atin kun gane ya maimaita mas'alar saboda ya kara yin bayani akai ya ce wanka da muka yi magana wankan janaba da muka yi magana yana wajaba mimma zakarna daga duk wayan abubuwan da muka ambata min kurujil ma'i dafiki na fitan ruwa mai tunku da juna wato mani lillazzati saboda sha'awa fi naumin cikin bacci ne au ya kazatin ko kuma a farke min rajulin daga namiji ne sannan auyin ra'atin ko kuma ta mata ne kaga karantar da yara ne dalla dalla amma duk wannan yayi riga yayi bayani akai tunda ya ce wa ma'ul rajuli kuma ya za ce wa ma'ul mar'ati duk yayi bayani a winki tsayi damil haidati hakanan kuma wato yankewan jinin haila nan ma ya kamata ya cire ta din ya ce a winki tsayi damil haidi damil haidi don ya kasance yana da umumi saboda in aka ce haida ana nufin farkon fitansa da ƙarshe lokacin da yake yankewa shi ake cewa alhaidatu da ta sannan kuma idan aka cire ta din yana da umumi shi yasa shurrahun risala suka ce cire wannan ta din da yayi yafi ya ce awin kitayi damil haidi ya ce awin kitayi damil haidi awul istihadati hakanan yankewan jinin istihada zahirin wannan maganan nashi yana nuna ma cewa idan jinin istihada din idan ya yanke to dole ne wajibi ne a ta yi wanka to wannan ma yana ɗaya daga cikin matsalolin ibn fakhar cewa malikiya ba su faɗi haka ba malikiya sun ce jinin haila ya yanke za a yi wanka jinin haifuwa ya yanke za a yi wanka sannan kuma idan mace ta haifu inda ta haifu ko da jini bai fita ba ita ma dole ta yi wanka amma cewa wajibi ne jinin cuta na istihaba idan ya yanke dole mata ta yi wanka wannan ya ce ba mazabar malikiya ba ne yana ɗaya daga cikin matsaloli guda goma sha tara wanda muka ce ibn fakhar ya yi wa shi ibn abi zaidin al-kirawani itiradi wanda ɗazun nan a farkon wannan babin mun faɗi ɗaya daga cikinsu to shi ne a nan wato shi imamu mali a gunsa mustahabi ne matar da jinin cuta ya yanke mata mustahabi ne ta wanka hukuncin da ya faɗaɗa cewa dole ne ta yi alwala ga kowanne sallah wannan hukuncin shine hukuncin mustahida matar da take dauke da cuta na haila din saboda haka a istihadati nan cire shi shine yafi a awul istihadati awul nifasi au ko kuma yankewan jinin jinin biki shine jinin haifuwa au bi maghibil hashafati fil farji ko kuma a bacewar kan kaciya cikin al'aura wa illam yunzil ko da bai saukar ba wa mugibul hashafati fil farji wannan ya kawo wannan ne saboda yana so ya daura wani hukunci akan wancan hukunci a can ya yi bayani ne akan cewa wannan hakan yana wajabtar da abin nan wanka sannan kuma baya daga cikin sharaɗinsa inzali to shi ne a nan kuma yana so ya rattaba wani hukunci ne daban a kan wannan ɗin ya ce wa maghibul hashafati fil farji bacewan kan kaciya cikin al'aura yujibul musla yana wajabtar da wanka wanda ya riga ya yi bayani akan wannan wa yujibul hadda kuma yana wajabtar da haddi ina za a ɗauke shi a matsayin mutum ya yi zina ne za a masa haddi wa yujibu sadaka sannan kuma yana wajabtar da sadaki idan ka auri mace idan haka ya kasance tsakaninku da ita ta cinye sadakin ta ci sadakinta sannan wa yuhsinu zaujaini sannan ma'aura guda biyun kowannensu yin hakan zai mayar da shi muhsin abinda ake nufi da muhsin wato sun zamo ahadin rajam ba ahadin bulala ba da zaran wannan ya faru tsakaninsu idan zina ya kasance a kun kowanne daga cikinsu to rajamu ne za masa shine ma'ana wa yusinu zaujaini mata da mijin kowannensu yin hakan zai mayar da shi muhsini yadda idan alfasha ta kasance tare da su rajamu za a musu ba bulala dare za a musu ba wa yuhillu mutallaqata salasan lillazi tallaqaha wa kana hakan kuma zai halaltarwa zai halaltarwa matar da aka saka so uku ga wanda ya sake ta da wanda zai ya sake ta wayannan abubuwa da ya kawo guda biyar ne wajabcin wanka wajabcin haddi wajabcin sadaki wayannan uku kawai bacewan kan kaciyan cikin al'auran to zai wajabtar da su amma biyu na ƙarshen da ya ce wa yusinu zaujaini wa yuhillul mutallaqata salasan lillazi tallaqaha dole sai da sharadin inzali tukuna sai da sharadin inzali idan inzali a bacewan kan kaciyan nan bai kasance ba to a wannan lokaci matar ba za ta halatta ga wanda ya sake ta ba sannan kowannen su ba zai zamanto musini ba hukuncin ba zai tashi daga bulala ya koma ya koma rajimu ba sannan wa yufsidul hajja yana bata hajji wa yufsidu sauma sannan kuma yana bata azumi wayannan abubuwa ne guda bakwai ya kawo a cikin abubuwa guda bakwai nan biyar ɗinsu mujarradin maghibul hashafan ne biyun kuma dole sai sun hadu da inzali wai zara'atul mar'atul qassat albayda albayda din bayani ne amma sunan ruwan shine alqassa sunan ruwan alqassa wani ruwa ne fari wa yake fita a ƙarshen jinin haila na mata to suna ce mishi albaida saboda ƙarin bayani ne kamar yadda ake cewa ashafaqul ahmar ashafaqul ahmar ashafaq din dama ja ne dama ja ne shine ake ake cewa kuma al'ahmar to kamar wannan ne wani ruwa ne fari ke fita karshen yankewan jinin haila na mata shi ake cewa alqasatul baida shine idan mace ta ga wannan ruwan fari ta tahara ta samu sauki ta samu sarki wa kazalika idza ra'at jufufa haka nan idan ta ga bushewar al'auranta bayan yankewan jinin hailan ta taharar makana take a wannan take take ta tsarkaka ra'atu ba'da yaumin ta gani ne bayan kwana ɗaya da fara fitowan wannan jini na haila au yaumai ne ko kuma bayan kwana biyu au sa'a ko bayan koda kamar awa ko minti da biyu ne saboda sa'a din a bashi ma'anan awa din a wajen mu ne istilahi mu ne amma yana daukan kawai lokaci ne minti talatin ma za ka ce mishi sa'a ko minti ashirin ko kwata summa in awa da damun idan jinin kuma ya kuma dawo mata au ra'at sufratan ko ta ga ruwa yalo yalo wanda bai zama fari tas ba wanda ya zama fari tas da mun yi bayani a kai cewa zai mayar da ita tsarkakakkiya in ruwan yalo yalo ne au kuduratan ko kuma baki baki tarakati sala shikenan sai ta bar sallah saboda akwai alamar har yanzu akwai ragowar wannan jinin inda ba ragowa wannan ruwan yalon zai zama fari ya zama kassa ko baki bakin kuduran zai zama fari ya zama to kassa sun mai zankata a anha sannan kuma idan ya yanke mata to ikta salatu wa sallat sai ta yi wanka sai ta yi sallah walakin zalika kulluhu ka damin wahidin fil iddati wal istibra'i yace amma wannan din gaba ɗayansa na da hukuncin jini guda ɗaya a babin idda da kuma babin istibra'i a babin idda da babin isibari za ta tattaro waɗannan ranakun ne ranakun da jinin ya zo ya yanke da wanda za ta tattare wannan ranakun ta yi masa lissafi a matsayin jini ɗaya ne saboda ba ta yi haila ɗin bai ɗaya ba misalin wannan mace ce jininta ya zo mata bayan kwana uku sai ya yanke bayan kwana ɗaya ya zo kuma bayan kwana hudu sai ya yanke bayan kwana ɗaya sai ya ƙara dawowa to duk wannan za ta yi lissafinsa a matsayin jini haila ɗaya ne a babin idda da istibirai sai dai tsakanin yankewan jinin da zuwansa ɗin in an samu kwana goma sha biyar a kaulin jamhur jamhurul malikiya au kaulin da shi zai zo ya faɗa a nan kwana takwas ko kwana goma to wannan na biyun wani haila ne daban an samu wannan gap din tsakanin amma mashhurin kaulin malikiya shine kwana goma sha biyar shi yasa ya ce hatta ya bu'uda ma baina damaini har sai tsakanin jin- jinin nan guda biyu da ya- ya yayyanke tsakanin to ya zo ya ni- ya nisanta tsakaninsu misla sa- sama samani samani ya ce ayya da kamar kwana takwas au ashara ko kuma kwana goma fayakunu haidan mu'tanafan wannan jini na biyun sai zamanto haila ne sabo wanda za ta fara yinsa daga itanafa ya tanifu itinafan shine fara abu sabo dal abu misali kana yi kamar misali al'adanka kana saukan ƙur'ani kullum subuhi subuhi kake karantawa ka yi subihi na rana daya kwana na biyu sai kai rashin lafiya to saboda haka idan ka warke idan ka daura a subuhin da ka tsaya to wannan ci gaba ne ka yi misali ka fara yusabbitu lahu ladina ka wani sabiti shine na biyun go abin nan kai wais na tafinal jabala to to kuma ko kuma ka ci kawai ka bar wannan subuhi biyun ka fara bakara shine itinafi kenan itinafi ba ka yi lissafi da wanda ka yi na bayan ba shine mana fa ya kunu haidan mu'tanafan sabon haila ne wanda aka fara saboda tsakanin an samu wannan gaf din wa man tamada bi haddama matar da jinin ya zarce ya zarce mata anan man din mu'annasi ne wa man wa ma wa al tusawi man zukir kamar ya ce wallaci ta ma da bi haddamu ne matar da jinin ya zarce mata bai tsaya ba balagat khamsata ashara yawman ya kawo kauli mashhurin kenan to za ta kai kwana goma sha biyar sun mahiya in ta kai kwana goma sha biyar din to sai ita mustahada mustahadatu sai ta zamanto tana ɗauke ne da cuta a cuta ba jinin haila ba abin da yake nufin wannan jinin haila din yawansa baya wuce kwana goma sha biyar daga bayan kwana goma sha biyar din kawai mata ce wacce take ɗauke da wani jini na cuta ta tafaharu za ta yi wanka a bisa yadda dazu ya faɗa wata sumu za ta yi azumi sannan wa tusalli za ta yi sallah wa ya atiha zaujuha sannan mijinta zai kusance ta to kaga anan da ce ta tafaharun nan to idan aka ɗauke shi misali istihbaban ne to hukuncin abin da ya faɗa anan da wanda ya faɗa a can ya bambanta saboda tafahur din yakan iya ɗaukan alwala ma yana ɗaukan ma'anan alwala to saboda hakan ya dauki ma'anar alwala au ko kuma a kaddara ta tatahharu istihbaban to shikenan itiradi na ibn fakhar da yayi a can ya warware ya warware da kansa a nan kenan wai zankata adamun nufasai idan jinin a mace wacce ta haihu ya yanke wayin kana kurbal wiladati ko da dab da haifuwa ne jini ya yanke yadda salar sai ta yi wanka wa sallar ta yi sallah wa in ta ma dabi haddamu idan jinin ya zarce mata bai yanke ba jalasar sittina lailatan za ta zauna kwana kwana sittin saboda mun sha bayani yauman da lailatan kowanne aka yi ifradinsa yana daukan awa ashirin da hudu in an hada su a daya to kowanne ya dauki awa goma sha biyu ne suna wakiltar juna ne to shine za ta zauna kwana sittin yana nufin in bai yanke ba to har kwana sittin sun maktasalar sannan bayan kwana sittin din sai ta yi wanka wa kanad mustahadatan nan ma za ta zo ta kasance tana dauke ne da jinin cuta in dai bai yanke ba daga kwana 60 din na gaban jini ne na cuta tusalli wa ta sumu wa tuta kun ga nan bai ce ta tazaharu ba bai ce ta tazaharu ba kamar yadda a can ya ce sun mai iya mustahadatun ta tataharu sai ya cire ta tataharu din anan wanda shi zai nuna ma hatta a gare shi din wato yana taraddudi akan matsalar saboda matsalar tana da fuskoki ne wasu suna cewa shi imam malik da yana wajabta mata wanka shine sai ya yi ruju'i ya yi taraju'i akan wajabta mata cewa wanka a gare ta din kawai mustahabi ne to wasu malikiya suke rawaito maganan farkon kafin taraju'in cewa dole ne ta wanka wasu kuma suke rawaito magana na ƙarshen to idan aka wajja matsalar da haka to babu ma itiradi da takubi na ibnu fakhar da ya masa babu taharatil ma'i was thawbi wal buq'ati wa ma yujzi'u min al libasi fi salati babin sarkin ruwa ruwan da za a yi tsarki da shi wasaubi sannan kuma tufa tsarkaka tufa walbuku'ati da kuma tsarkaka gurin da za a yi ibada wanne ruwa ne mai sarki wanne tufa ne mai sarki wanne gu ne mai sarki yaya za a tsarkaka tufa yaya za a tsarkaka wuri wa ma yujzi'u min libasi da kuma abin da zai iya isarwa daga tufafi fi salati a cikin sallah wal musalli yunaji rabbahu yace mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa fa alaihi an yata'ahaba lidhalika saboda haka wajibi ne a kansa yayi shiri saboda ganawa da Allah a ta'ahubu shine tanadi da shiri na musamman saboda ganawa da Allah yanzu misali aka ce gwamna yana neman ka kai director ne ko famsin ne ya ka shirya da manyan kaya fesa turare yayi saboda haka in za ka yi munajaci da manyan mutane ma haka saboda bukatunka na duniya za ka yi ado ka shirya saboda kar a raina ka ko za ka yi wani bulaguro ka sa manyan kaya to balle ya ce za ka gana da Allah subhanahu wataala shi yasa ya ce bil udu'i wannan shirin ya ce zai yi ne da alwala au bi tuhuri au ko kuma da wanka da wanka in wajaba alayhi tuhuru idan wankan ya zama wajibi a kansa wa yakunu zalika bima'in tahirin kowanne daga cikin alwalan da wankan saboda zalika ana isharansa zuwa ga mufradi ana isharansa zuwa ga jam'i ana isharansa zuwa ga tasniya yasa Allah subhanahu ta'ala da shi la faridun wala bikurun sai ce awanun baina zalika zalika wannan zalika din yana duba faridun din da zikir kaga tasniya ne kenan to anan ma zalikan nan yana duba alwala da wankan ne kowannensu da ruwa ne gairi mashubin binajasatin ruwan da ba cakuɗe cuɗanye yake da najasa ba daga shaba ya shubu mashub din ismul maf'ul ne na shaba ya shubu din kamar yadda zaka ce makul ko masul ismul maf'ul na qala da sana kamar wannan ne asalinsa mashi mashubu mashuba saboda akwai shaba ya shubu wawi shine cuɗanya abu da abu akwai shaba ya shibu ya'i shine na furfura kenan yau mun yaji alul wuldana shiba daga shaba ya shibu ya'i wannan kuma shaba ya shubu wawi dai ajuwab ne wawi dai ajuwab ne ya'i shi yasa idan babin fi'ili ya bambanta to wani lokaci akan samu bambancin ma'ana wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin fa'idar sanin abuwa na filai wala bima'in hakanan bai cuɗanya ba da najasa bai cuɗanya da wani ruwa kad taghayyara launuhu li shay'in khadatahu min shay'in najisin aw zahirin hakanan bai haɗu da ruwan bai haɗu da wani ruwa da ya launinsa ya canju da wani abu wani abu halatahu wanda ya cuɗanya da ruwan a wannan lokaci shi wannan ruwan da launinsa ya canju wani abu ya canja launinsa din yana da hukuncin najasa shi ma shi yasa da ya ce khalatahu sai ce min shay'in najisin aw tahirin wannan abin da ya cudanya ya cudanya da shi din wani abu ne najasa ko wani abu ne wanda yake sarki min din yana bayanin yana bayanin khalatahu din ne mukhalata din mukhalatan da abu mai sarki ne ko abu mai najasa ne anan yana ma bayani ne filla-filla cewa in an ce najasa akwai najasa hakikatan akwai najasa hukuman najasa hakikatan na ce wannan fitsari ne ya fada ruwa yaro ne ya kashi ya taba ruwa ko jini ne ya taba ruwa wannan shi najasa ne gar da gar hakikatan akwai abin da zahirin ruwan yana da tsarki amma kuma hukuncinsa ruwa ne mai najasa to shi yasa ya gaya ma guda biyu duka saboda karantarwa ne filla filla irin yadda ake so a yi wa yara su gane illa ma gayyarat launahu ardu ya ce banda ruwan da madin yana nufin ruwan ne yana nufin illallazi gayyarat launahu ardu sai dai wanda cikin ruwa din ƙasa ta canja shi a nan al'ardu ɗin yana nufin ƙasa ne ƙasa gunda ruwan yake kunci a kansa ɗin ƙasa ne shi ya canja shi ta irin wannan waje ma cewa ake a turab illa ma gayyara launahu turabu ko a ce illa illa ma gayyara launahu mahalluhu abinda ruwan yake kansa ya canja ruwan ya canja ruwan to inda abin da ruwan yake kansa ne ya canja ruwan to a wannan lokaci allati huwa biha kasan da shi ruwan biha yake kai min sabakhat min sabakhatin kamar kasan da ke gishiri ne au hamatin ko kasan da yake kanwa au nahuyi ma ko abin da ya yi kama da wannan gan gishiri yana da ɗanɗano kanwa kuma yana da canja launi yana da canja launi sannan kuma yana da garni nashi daban ba irin na ruwan ba to saboda haka idan gishirin da ruwan yake kwanci a kai shi ya canja ruwan ɗanɗanonsa ya canji ko hama kanwan shi ya canja ruwan launinsa ya canju haka na akwai wuraren da kasansu ja ne to kasan gun ya canja ruwan ya mayar da shi ja to in dai gun da ruwan yake kwance shi ya canja ruwan to a wannan lokaci wato wannan ruwa din saboda canjin canjin launi ko ta'ami ko garni ba zai zama to na jisa ba saboda sunansa ruwa ne dama abinda su fukahawu suke so ruwan da ya kasance za ka iya kiran da suna ruwa ya ko fataskun nan ka je rijiyoyin su aka ja ruwa za ka ga jawur ne sai dai a ajiye shi in ya jima in ya jima sai a tace janye kasa saboda haka ruwa ne mai tsarki wa ma'u sama'i ruwan sama wa ma'ul uyuni ruwan koramai shine duk inda ruwa yake bulla cikin dutse ne ko ƙasa ne in ka je wurare masu ni'ima kawai in ka dan tona abin nan ƙasa haka a hannunka sai ka ga ƙasan kawai ruwa yana bulbul ya dinga fita a ci ainihin mai duk inda ruwa yake bulla a kan dutse yake a ƙasa yake yake ruwan da yake bulla ɗabi'iyyan a ƙasa yake bulla ba irin su famfo ba kamar famfo ba a ce mishi ayin wani mutum ne ya yi hanya ko sana'a ce adami adamiya wanda aka yi yake janyo ruwan yake fitar wannan ba a ce mishi ayin ya ce wa ma'ul abari hakanan ruwan rijiyoyi rijiyoyi al'abar jami'i ne na biyar biyar wa ma'ul bahari da kuma ruwan kogi tayyibun za a iya shansa tsarkakakke ne tahirun za a iya amfani da shi mutahirun lin najasati kuma yana tsarkaka yana tsarkaka najasa wannan duk filla filla ne tayyib din yana nuna maka halal ne ka sha wayannan ruwan da ya ambata gaba bangaren shan su halal ne sannan tahir din yana nuna maka za ka iya mu'amala da ruwan wajen dafa abinci ko dama fura da abin da ya kama da wannan sannan mutahir din yana nuna ma kowane ruwa cimin da ya ma bayani za ka iya amfani da shi wajen tsarkaka najasa ko yin alwala ko wanka layin abin da ya shafi ibada saboda haka kalmomin nan guda uku babu maimaici a ciki kowanne da mahallinsa tayyib yana nuna halal ne ruwan tahir yana nuna za a iya amfani da shi wajen dafa abinci ko ko fura sannan tahir za a iya amfani da shi wajen tsarkaka najasa wajen wanka wajen alwala to kun ga anan ma ma'u ma'u ma'u din ya faɗi ma'u ma'u nan ya faɗi sarso fudu da cewa wa ma'u sama'i wal uyuni wal abari wal bahari tayyibun shikenan ya faɗi ma'un sau ɗaya kawai amma karantarwa ake wa yara ana so su gane kowanne abu dalla-dalla sannan a nan ma da ya ce wa ma'ul abari ya kawo da lafazin da cewa ya wa ma'ul bi'iri ya wadatar saboda in ya ce wa ma'ul bi'iri ba shi da mafumi amma ya ce wa ma'ul abari ya shigo da mafumi ciki wanda wani zai fahimci cewa sai an tattare ruwan rijiyoyi uku ko hudu tukuna za a iya yin alwala ko wanka da shi amma ya ce wa ma'ul bi'iri ya kawo shi da lafazin ifradi babu ba babu mafhumi tattare da shi wa ma wa ma ghayyira launuhu bi shay'in tahirin halla fihi yace duk ruwan da launinsa ya canju da wani abu mai tsarki halla fihi abin ya fada ciki fazalikal ma'u wannan ruwan tahirun tsarki ne da shi yana da tsarki ghairu mutahirin amma ba zai tsarkakar ba wannan ruwan ba zai tsarkakar ba ma'ana ba zai tsarkakar ba to shi ne ya ce mafi wudu'in au tuhurin ba za yi amfani da shi a yi alwala ba ba za yi amfani da shi a yi wankan janaba ba au zawali najasatin ba za yi amfani da ruwan a gusar da wata najasa ba wa ma ghayyaratu najasatu abinda najasa kuma ruwan da najasa ta canja shi falaisa bi tahirin shi kuma wannan ba tahiri ba mai sarki bane wala mutahhirin sannan kuma ba mai zarkakawa bane abinda yake nufi da wannan idan launin ruwa ba kuma launi kadai ba ko karninsa ko ɗanɗanonsa ya canju a sanadiyar wani abu mai tsarki ya fada a ciki ana cewa ruwan tahir a istilahi na malaman fiko saboda istilahi malaman fiko ne bambanta tsakanin tahir da tahur amma mutahir da suke amfani da shi to yana na a mahalli na luga yasa larabci arabiya ta malaman fiku tana bambanta da asalin larabcin da ka karanta ko a na ko sarfu yana nufin wannan ruwan za ka iya sha za ka iya dafa abinci ka dafa shayi duk abin da kake so za ka yi amma shi kuma ruwan da najasa shi ta canja shi ba tahir ba ne ba mutahir ba ne kowanne ba za ka yi ba bangaren ibadan ba za ka yi ba bangaren dafa shayi dafa abinci dama fura duk ba za ka yi ba to shine suka bambanta tsakanin tahir da kuma mutahir wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasati yace ruwa kadan yace najasa kadan tana mayar da shi ya zamanto najasa sai yace wa in lam tughayyirhu ko da najasa kadan din ba ta canja ruwan ba wannan ma yana ɗaya daga cikin misalolin ibn fakhar da yayi wa ibn abi zaid al-kirawani itiradi cewa a'a su a gun malikiya ruwa ya zamo mai tsarki ya zamo najasa ana la'akari da canjuwansa ne kawai ba karancinsa ko yawansa ba ma'ana in dai lau- idan launi ko ta'ami ko rihi ɗayansu ya canju ba a duba ruwan kaɗan ne ko da yawa ne kawai wani in dai ya canju kawai na jasa ne da shi kuma haka yake eh to saboda haka a nan idan muka lura wa kalilul ma'i yunajjisuhu kalilun najasati yunajjisuhu kalilu din yayi idafa zuwa ga zuwa ga muannas ne to didda shi didda haka sai ya ce yunajjisuhu ya kawo ya abin da ya sa ya wannan saboda mu'annas din da shi wannan muzakkar din yayi idafa zuwa gare shi din to ba mu'annas bane hakiki amma a hakan kuma sai ya ce wa illam tughayyirhu bai ce wa illam yughayyirhu ba saboda ya ce wa illam tughayyirhu damirin yana komawa ga najasan ne ba yana komawa zuwa ga kalil din ba amma abinda muke nufi da muke nufi a nan jumlar haka ya kamata ta zamanto wa qalilul ma'i tunajjisuhu qalilun najasati wa in lam tughayyiru tunajjisuhu tughayyiru aw ko kuma wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najasati wa in lam yughayyiru kowanne ya kasance da ta ko kowanne ya kasance da ya amma uzurinsa a nan arabiya ce ta tsakanin fusha fusha ko fusha da sahiha abubuwa ne guda biyu kowanne ya yi kowanne ya yi daga cikinsu in sun samu ne a ce an ce kaza saboda larabci ai hawa hawa ne ai hawa hawa ne wakilatul ma'i ma ihkamil ghusli sunna yace karancin ruwa tare da wato yakinin wannan ruwa kaɗan ɗin ya wanke gabar da ake so a wanke sunnatun sunna ne abin da yasa ya ce ma ihkamil ghasli din da aka ce ana son karancin ruwa ko karanta ruwa din ba ana nufin anyhow bane wannan karamin ruwan ana so ya kasance zai iya wanke gaban da kake so ka wanke shi shi yasa aka ce ma a ihkamil ghasli amma idan ka ga ruwa kaɗan ɗin nan ba zai wanke ma wannan gaba ba to za ka ƙara ruwa saboda haka ana la'akari da zai iya wankewa ko ba zai iya wankewa ba ɗani awu ba ne cewa kawai ana sun kai alwala da ruwa kaɗan ya ce sunna wannan yana ɗaya daga cikin usulubin ibnu abi zaidin al-kairawani shi in ya zo babi misali baya ware ma wannan farallai wannan sunnoni wannan mustabai zai kawo masu a cakuɗe duka abu kaza sunna ne abu kaza farilla ne zai ya faɗan sunna ya faɗi farilla ya faɗi farilla ya faɗi farilla kuma ya ƙara dawo ya faɗi sunna duk uzurinsa a nan shine littafi ne wanda ake so kawai a koyawa yara su fahimci addini ba dole ne shi an yi tartibi mantiki tartibi mantiki a ce sai an yi shi ba wasarafu minhu ya ce barna daga ruwa din wuluwul barna daga ruwa din ya ce wuluwul ne wa bidi'atun kuma bidi'a ce abinda yake nufi da guluwi abinda yake nufi da guluwi wato abu ne wanda addini bai sa ka kai ba kai da kashin kanka shine uluwi ya alkitabi la taghulu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq abin da yake nufi da bid'a manzo Allah ba haka yake yi ba shi yana amfani da ruwa kaɗan ne wajen wankansa da alwalansa kamar yadda ya ce wa kad tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi muddin manzala sallama ya yi alwala da mudu wa huwa wazunu ritilin wa sulusin muddun nashi shi awun awun ritil ne da kuma sulusinsa shin aka ce ritil bai kai muddu girma ba kamar yadda shi muddun bai kai farak girma ba kamar yadda farak kuma bai kai sa'i girma ba abubuwa ne wanda suke awun awu da shi na irin zamaninsu yanzu misalin aka ce riddle din kama abin da muke kiran shi yau da mudunnabi ne kusan mudunnabi din bai kai muddu namu din girma bayi bai kai shi ba to saboda haka mudunnabi din wato mudunnabi din da sulusinsa tukunan mudu irin namu wannan ridildin da yake magana kansa shine alhijazi au ko kuma albagdadi ka san a dadin daulolin musulunci hukuma ta musulunci ita ce za ta zo ta yi wani wasu abubuwa wanda za ku je ku dinga awo da su ta yi muku sikeli wanda za ku yi auna abubuwan da ake aunawa da sikeli ta yi muku kwano to kwanon yana bambanta ga daula daula da gari gari kwanon da yake na masar ba irinsa bane in kaje bagdad na bagdad ba irinsa bane in kaje makka to saboda haka a nan muddun ya ce ba irin muddun da ta sani ba ne shi muddun yana da wazani yana da wazani a wazanin ritil wana wani mudu ne shi ma wanda bai kai muddudin girma ba da sulusin wannan ritil din wanda a zamanance sun ce gram abin nan zai ba da gram a 543 ne shine shine wannan mutum na din shine ritil da sulus din kenan shine yace wata tahara bi sa'in sannan kuma manzo sallama ya yi wanka da ruwa kwano guda sai ya ce wa huwa arba'atu amdad mudu fudu ne kwano guda din amma bi muddihi alaihi salatu wassalam da irin mudun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin mudun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi din shine ritili aw ritili da sulusin ritili yanzu misalin ka je wasu wuraren da suke da matsaloli na tattalin arziki kai anan yobe man ka shiga wasu sassa za ka ga cewa ana awon shinkafa da gwangwanin fig mili gwangwani fimini saboda wani ba zai iya sayan mudun ba to saboda haka abubuwan da ake awu da su din ne kala-kala kaga in sun ce fara suna nufin mudu uku ne shi yana daukan misali mudu uku ne mudu uku nan kamar ka ce sha kadai ko kaga nan muna da kwano muna da sha kadai shine wanda rabin kwano kenan sannan muna da mudu wanda shi kuma mudun mu din in sha kaɗai ne mudu biyu ne in kwano ne mudu hudu ne to kamar wannan ne su in sun ce farak din kamar sha kaɗai ne a wajen mu farak din mudu uku yake dauka shi kuma sa'i yana daukan mudu hudu ne shi kuma ridil bai kai mudu dun ba bai kai mudu ba misali yanzu ko da misali fidda kai zakka zakatul fitri da za fitar kawai muna fitarwa a kwano irin namu kawai ta jawuzan ne tunda dai baka rage ba ai karin ba zai zama ma laifi ba yanzu an ce kowanne mutum a fitar masa kwano da daya to kwano irin kwano in awon mudun nabi ne to in kai kwano uku a tsakanin kwano uku nan kusan kwano hudu zai iya fita au a kwano hudu biyar ya fita amma kasancewa mudundabin ana samu ana kawowa misali a su saudi da sauransu ana amfani da shi amma sa'in fa ba a kawo sa'in inda ana kawo sa'in yadda ake kawo mudun to a wani lokaci za mu yi amfani da sa'in wannan kawai kuma in ka zo ka ce za ka auna a mudun nabi mudun nabi misali yaushe ne za ka yi awon ya kare saboda kowanne kowanne mutum daya sai ka dan murnabi shal shal shal ka zuba guda hudu tukuna zai zama to sai daya saboda haka in kai haka fani ima daidai ne ka bi shi abin da bisa tsarinsa in ka ga dama a kwano irin namun kawai ka auna mutane goma kwano goma mutane goma sha biyar kwano goma sha biyar saboda menene musulunci yana bukatar kyautatawa ne kyautatawa ne kai kari kai ai ba kai rage ba to kamar wannan ne wa taharatul buqati lis-salati wajibatun yace tsarkin wuri saboda ayi sallah yace wajibi ne wa kazalika taharatu thawbi haka nan tsarkaka tsarkaka tufafi faqila inna zalika fihi ma wajibun wujubul fara'idi wasu suka ce wajabcin wajibi ne mai ma'anan farilla wakila wasu kuma suka ce wujubar sunanin mu'akkada wajibi ne wanda yake dauke da ma'ana sunna mu'akkadi